أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haduwa a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 19 ga wata na safar hijira shekarar 1441 wanda ya dace da 18 ga watan goma shekara 2019 insha Allah za mu tashi cikin tafsirin na suratul hijir za mu tashi aya ta 40 mun tsaye aya ta 39 ta maganin magana ta haɗe da yalwata sai mun kuma harkon aya ta 39 wannan shine inda za mu tashi insha Allah akwai tambaya da aka yi to ganin tana da alaka da magana ta addu'a zan bar ta a ƙarshen shirin zan maimaito da wasu addu'o'i sai a gama tare da mas'ala ta addu'a insha Allah kenan za Allah Allah sai ka fara da farkon aya ta 39 ayar bima ga waitan
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في العرب wal'agoyannahum ajma'in wannan darasi da ya huce sati da gabata mun yi dogon bayani kan wannan mas'ala ta rantsuwa da shaidan ko iblis yayi game da dalilin halakar da shi da aka yi dalilin kin sujada ga adam ya rantsuwa da girman Allah sai ya kawata ma iyan adam ababen haramu ya kawata musu su a cikin ƙasa ya yi alkawarin cewa dukka sai ya dirmiyar da su gaba daya wannan ya cikin alkawari da ya wanda da wani darasi da ya gabata da muka kan wannan masalar alaka dan adam da shidani iya ba mu darasin cewa ba wani wanda ya tsira ko ke da garanti tabbacin tsira daga makircin shidan dole sai an gama da addu'a don mun gana alkawarin da ya yi kuma yadda ya fara abin daga baban adam annabin Allah manzan Allah wanda Allah ya magana da shi amma ga abin da ya wakana wannan darasi ne gare mu na neman tsari daga makircin shaidani shi sa ko ta ko ta sura ko ta sallah ake budewa da karatu da ta'awuzi a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim ba karamin hadari bane bayan haka kuma iya karantar da mu da cewa mu tausayawa kanmu mu tausayawa wanda ya bar hanya eh shedan yakan iya rinjayen mutum idan mun ga wani balle cikin wanda yake mutumin kware ne ya bar hanya to ka a bar shi abu bayan shi da nasiha da neman maido shi kan hanya su ma suka bar hanya gaba daya kakka yi mamaki iya daga cikin aikin shedan kenan kai naka na mai wa'azi mai da'awa kullum neman maido wanda ya karkace kake kan hanya kuma kakka yi mamaki shi da ya bar hanya haka ne iya cikin tarkon shedan ne ya haɗa ne kai ma baka tsira ba na kira mai kokarin yan uwa cewa tausaya masu laihi da neman maido masu laihi kan hanya mu da muke kan hanya muna fata a ta addu'a Allah ya tabbatar da mu manzo Allah kai yawa wannan addu'a ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinik annabi na yawan wannan addu'a ta nagare mu ya mai jiyo zukata ka tabbatar da zukatan mu akan addininka mai yawaita addu'a ta neman tabbaci kan wannan addini Allah ya tabbatar da mu yanzu wannan aya da ya karanta cewa qal cewa magana ce ta shedan da ya bayan an halakar da shi an tsine mai albarka duniya da lahira yace rab ya ubangiji bima aghawaitani dalilan halakar da ni da kai la uzayyinanna lahum fil ard zan qawata musu sabanka a saman kasa wal aghwiyannahum ajma'in kuma zan halakar da su gaba daya amma ce illa ibadaka minhum mukhlasin sai bayanka wanda ka zaɓa almukhulasin daban almukhulasin daban almukhulasin an kawo alamcin kasara bayi masu tsarki aiki don Allah masu ikhlasi amma almukhulasin mai fata kallon kenan waɗanda Allah ya zaɓa kenan kurin sai wanda Allah ya zaɓa kaɗai ne zai tsira daga makircin shi kuma can shi ne Allah ke labari cewa wala kar saddaka alami bizannu fataba'u la farqa min al-mu'minin wannan zato da yayi ya samu cin magurin shi domin ɗan adam mafi yawa sun bi shi illa yan kaɗan daga cikin masu imani wanda ke na Allah kare muna fata Allah samu cikin layin wanda ya kare sai kullum ake neman tsari daga shaidan a wajen Allah ya kare ka daga sharrin shi قال هذا صراط قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين نعم yace ha'alace hadha siratun alayya mustaqim wannan ita ce hanya ta wadda cewa hanya mai kakka yanda na hukumta ma kaina duk wanda ya bika da kai da su irin Allah na ya hukumci ga iyan iblis da wanda ya bi shi da wuta kuma da yanda Allah ya tsame wasu bayi din da zai yi bai iya galaba su haka Allah ya tuka makan shi ya ce inna ibadi wannan magana kawai haka take bayina kenan wanda na zaɓa na kiyaye daga kai kenan baka mulki komi ba akwai bayi wanda Allah ya tsare ya ce wannan bayi nawa laysa laka alaihim sultan babu babu kada wata hujja baka da wani karihin halakar da su wani Allah ya kararu ne a wajen Allah illa man ittaba'aka min al-ghawin sai wanda ya bi ka daga cikin halakaku da mahalakakke ka da mahalaka bi ka amma wanda na kare baka iya su haka Allah ya tsara ya hukunta maka shi to me bayan wannan wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in to
laha sab'atu abwabin likulli babin منهم جزء مقسوم na'am dan wannan wannan abin da kenan duk wanda ya bi iblis ga hukuncin Allah gare shi da shi iblis kin da duk wanda ya bi shi yace wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in jahannama ita ce wurin da Allah ya alƙawarin zai ga masu gaba daya da iblis da duk wanda ya bi shi daga cikin halakar gidan jahannama ne makomansu kuma ci ajiyar gaba daya sai Allah ce gaya mana wannan jahannama laha sab'atu abwa tana da kofa bakwai likulli babin minhum juz'un maqsum wannan kowa bakwai kowace da irin nata inda kowa gida a jana kai kowa takwas kowace da masu aiki iri kaza aji kaza aji kaza ka je kowace da irin masu shigarta ita ma ta wuta kowa bakwai ce kowace kowa da irin aiki irin nata masu shigarta in wannan alkashin wannan mas'alar kowa bakwai ga jahannama akwai abin da ya shahara cikin malaman tafsir suna kama ganganu wasu hada ruwayoyi cewa kowa bakwai sunan wuta bakwai jahannama hutama saqar jahim lazza sa'ir hawiya wannan suna jero su akan cewa su ne ƙohohin wannan guda bakwai na jahannama wanda wannan hada wasu ruwayoyi wadda aka dangana cewa wata wutar ta mummune ce jahannama wata wuta hutama ta kahunahukai wata ta kahurai wata ta yahuda wata ta nasaru din dai aka ruwayoyi aka faɗi ma wanda kowace wuta ga, ga, ga mutanenta amma yawan duk da wannan abin ya shahara a gaskiyar magana malamai masu ta hakikin wannan mas'ala kuma kai ma idan ka aji hankalin ka ji magana za ka ga wannan magana duk da kamar su ibn atiya aka ina ga umar ashqa dai malamai masu sun tabbatar da cewa dama ruwayoyin wanda aka kawo aka dangana suka shahara aka dogara kansu ruwayoyi ne ba ɗaya mai inganci kuma ba wata ta dangana kyakkyawa zuwa ga magana da Allah kusa salma ruwayoyi ne marasa tushe sai aka kawo magana a kansu amma duk mai shawarar wani ayon kuɗani zai gano lamarin ba haka bane alayma kama sunan jahannama mai jahannama a cikin qur'ani wuri guda kwarar wurin jahannama kwarar wannan jahannama idon fara da nan wannan jahannama lamar idon ajiyar wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in hasabuka yanzu ne uwa wajen ka gano ba sunan wuta guda bane ba jahannama ko da za ka wuta ma sai mun zai aiki hankali shi ku lura da magana nan bayan me biyo baya bayan bayanin alƙawalin Allah subhanahu wataala na duk wanda ya bi iblis duk wani halakeke ya ce ina jahannama da ma'aidu ajma'in jahannama ce mako masa gaba daya an ware wani za mu ga cewa wannan sunaye kurin sunayen wuta ne Allah ta kura sunayen da Allah yake ambatan wuta da halayenta da sunayen da ya mata kura amma ba sunan wuta guda bane kaga nan Allah ta gaba daya duk wani gawi halakeke yace jahannama ce ma'aidu ajma'in kaga ba ambaci su wasu ba bai kai da ko mu kan hudu ma kallon la yubin fitan كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
حسبك الله يجي كلا bayan tsawatarwa ga damar halin dan adam na kafirce ma Allah ita layun ba zanna fil hutama za a je wasu nan alhutama an wa wuta su alhutama yanzu ke karya lalan kwasa duk wani kahuri mutum banza yanzu ke kakkarya shi hali ne na wuta kenan mai karariya wannan shi ne yace hutama yace wa ma adraka mal hutama waye san da kai me ake kai da hutama yace narullahi al-muqaddar kurin wutar Allah ce wadda take tana nan a hure kurin sunan wuta ne alhutama daga cikin aikin da wuta take saka amma za ka masaka wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar hasbuka Allah iya magana na akan magana wuta da ɗan wuta yace wa ma adraka ma saqar waye sanar da kai abin da aka ce masaka ya ce latubki wala tadar ita wannan wuta ta sakar ba ta barin ba abin da yake saura ba wanda ke tsira kun ba ta barin komai sai ta kona lawatul bashar tana kona ta ta fata ta goshi ta fuska ma'ana tana lasar fuska kaga da kurin nan hali ne daga cikin halin wuta saka sunanta ne kurin aljahim wanda suka keɓance wasu in Allah ce da yin fa ma daga fa amma man qada wa athara al-hayata ad-dunya fa in جحيم هي المأوى
kun ji ko Allah ta fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya Allah ta amma duk wanda ya huce gona da iri kowaye bai ware wani ba wa athara al-hayat ad-dunya ya zaɓi rayuwa ta duniya akan lahira sai ta fa innal jahima hiya al-ma'awa jahim ce makomashi kaga can wata ruwa an keɓance jahimu ta nusa ruwa ce ta an keɓance akwai matsala kuma wani hali ne sunaye ne na wuta Allah ya ambata wannan wurare ka zan ce kurin duk wanda ya tsaurin kai ya zaɓi rayuwa ta duniya jahimu ce makomashi kaga da jahim ba keɓance bai hudawa ko wani sauru ko wani kurin taka kurin duka wanda yake an taga sai laza kalla inna laza كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى نما الله ya tsawatarwa ne akan halin kahurci na bayan Allah eh wannan tsawatarwa ta kalla innaha laza makoman su laza ce ai ga daga cikin abin da kake nazza'atan lishawa tana tale fatar goshi daga cikin mutuka cinyewa ta da'o man adabara wa tawalla tana kiran duk wanda ya bada baya ya juya kamar da maganar Allah tana kiran shi suna mana ba ka tsere mata wannan daga cikin halin wuta ne duka halin wuta ne gaba daya sa'ira ta wace ce ta sa'ira fariqun fil jannati fariqun fil
jannati وفريق في السعير كاجي لاهيرا كو غدا بي تكور الله يتي فريق في الجنه وفريق في السعير كور bangare wasu a gidan aljanna wasu a sa'ir haka nan an keɓanta take da wasu kurin sa'ira ce ke wani ya karantar da kai cewa kurin sa'ira sa'ira sunan wuta ne kurin ba sunan wuta bace ba daga cikin suna ta suwana ce ba ta suwana ba a'a duk wannan sunayen mutane Allah ke ambata a cikin alkur'ani sai ta hauya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya
a takaice ita ce magana hawiya wa ma adraka ma hiya narun larin mukata narun hamiya wasan da ka abin da ake cewa hawiya wata wuta ce hamiya tsananin zari ka ke nan ma wani hali ne daga cikin halin wuta tsananin zari da take kwace hawiya yanzu take gangarawa cikinta kuma tana tsananin zari yan wadannan a takaice duka wannan sunaye sunayen wuta ne ba tare ba da an keɓance gidan suwa ne gidan suwa ne تعالى يتوى فمنه من آمن به ومن من صد عنه يتوقف بجهنم سعيرا to Allah ce daga cikin mutabayi akwai wanda ya imani da shi akwai wanda aka mana wanda aka kanke game da imani sai ta wakafa bi jahannama sa'ira kaga nan ai ta isa ma jahannama ta ta mutum mai sa'ira mai horuwa idan mai konuwa gare su kaga an ce jahannama sa'ir kenan abu guda ne duk sunan menene sunan wuta ne kuran har an koma sunna misali annabi sallallahu alaihi iya cewa gobe kiyama yuta bi jahannam ma'a sab'un alf zimam ma kullu zimam sab'un alf malaki yajurunha ta gobe kiyama ta za zo da jahannama ne wa me magana da yawa ta ake a jahannama a ta masu imani ce in ka an kai laifi a ta ka audoka ta wace ce da za ta muna haka aka ware ta kaga wani kudin sunaye na wuta kaga a wacce ruwa ta musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ta yake gobe kiyama ta yi wuta bi jahannam kurji za a zo da jahannama gobe kiyama ma'a saba'un alif malaki juruna za a zo da jahannama da mala'ika za za ta da zimami ma'ana da linzami dubu saba'in eh za ta da linzami dubu saba'in ce ma'a kullu zimam kowane linzami iya ta da mala'ika dubu saba'in to wannan girman jihar an zo a kwanta maka abun mu yi magana cewa a kaddara yawan dubu saba'in so dubu dubu saba'in kai da zai zai baka wajen katin miliyar nafsan miliyon katin miliyar nafsan miliyon zai baka wannan ko kawatu ko kawatu ɗan dako a gama kasa amma duniya baka da mace ba duk duniya wannan wajen mutanen ba magana ba nijarwa mu yan miliyan na mura miliyan da ko miliyan ishirin ko ba wani abu ko ba miliyan ba miliyar hudu da nafsan miliyon da miliyon ɗari tara wani mala'ika ne ba ƙato ɗan dako wannan kuma abu guda ne haka na nan cikin gobe kiyama haka za ta zo a filin kiyama shi zai ce ɗan wata zabura kowa zai gurfana kowa tsoro da gama shi kowa zai iya sakan shi kowa zai zai tsorata shi yasa mala'ika jibril kanshi lokacin da aka da ya ga halittu wuta hankalin shi tashi tun daga yace bai ƙara murmushi ba kurin ya ga bala'i to wannan ɗan waje hannama suna ne sa'ir saƙar hawiya hutama lazza jahannama duk sunan wuta ne illa nan cewa laha sab'ata abwab Allah ya tabbatar da ƙohohi guda bakwai take da ita wutar to amma wannan maganar cewa ƙowa kaza sunanta kaza bai zo ba a sunna tabbatatta shina ba tsire fina yake ce wani abu abu ne na gaibu wani bai iya shiga ya fasara ce ga ta sunanta kaza masaka babu ruwaya shi Allah bai faɗa ba sunan ko ce haka manzon da Allah ya ko ba a samu yayi bayani ba cewa wannan kowa bakwai ga kowa su wane ga kowa su wane ko Yahudawa ko Nasaru ko su Fir'auna ko mumunai kasa daban bai faɗi ba kan zan bar magana yanda Allah ya faɗe ta Allah shi ya san hakikanin suna wa'annan koyoyi amma tabbas abin da yake nasu Qur'ani cewa likulli babin minhum juz'un maqsum shin tabbatacce kowace wannan kowa guda bakwai da irin kasanta eh wasu mutane wasu kalar aiki ne kowa kenan daidai aikin ga daidai kofarka in hatta da aljanna Allah ya mace kowa takwas ta yan aljanna annabi mace kowa takwas aljanna ko kowa takwas amma manzo Allah bai kai tsaya cewa kowa masu azumi ko kaza amma bai kai ba cewa kowa takwas gasuwa ne gasuwa ne bai faɗi ba kuna ma tana da aljanna tana kowa takwas kun akan shi amma maganar keɓance ta ɗaya ta zuwa na ce ta biyu ta zuwa na ce ta uku ta zuwa na ce shine babu da a cikin suna tabbatata kuma dama babu shi a cikin qur'ani ke da haka bayanin da shi muna tsaya ki irin wannan ababen sun zo mutum ya tsaya ji hankalin shi kullum qur'ani kullum muna magana ni hada wannan magana idan ana karatun qur'ani kai rike nassi da Allah ya ce kaza karara ko ya zo a sunna kaza karara sauran bayani malam wane ko tabiwa ne ya ce kaza daga kaza ne wannan kake na akwai ɗan rangon amma amma da kuma akan zaka wai a huce gurin owa bakwai ce ta masu imani ta munafukai ta ta yahudawa ta waye an ka huce kiran me ji zai dauka kamar Allah ne ya ja da wani abu saboda muke cewa kudu wani abun dole a rika tace su mutum ya san akan me tashi zai annasun qur'ani mun karanci kun cewa wuta tana da kowa bakwai wannan kowa bakwai kowace da irin nata amma maganar suna ba mu da suna karara kuma wannan suna da aka dala mata cikin qur'ani su jahannama su tama su lazza sakara hawiya sunan wuta ne a jumurce wannan shine abin da kuka magana akan wannan wurare wallahi a'lam ya Allah ci gaba
إن المتقين في جنات
Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun nan kuma yan wa qur'ani kenan ya bada bushara ya galgadi ya bushara yanzu mun ji tashi hankalin bala'in wuta kuma yanzu Allah sai kama labarin su kuma mutanen kware Allah samu alan su ya ce innal dama an ce cikin ran mutahiyya ta masu imani mai imani huke bi ne huke tsoro da na fata da na kamna an ga tsoro da kuma shi tsoro ya hana ka saban Allah daɗi bushara ta baka kuzarin bautar Allah shi ne hikimar dama a baka tsoro ka tsorata kaka taɓa abin da aka hana ka ko amma ka bushara ka ji sakamakon da zaka samu an ka aiki alkhairi da yin ankurajen ka a baka ƙarfin gwiwa na aikata alkhairi don samun sakamakon Allah yanzu ya ce mana innal muttaqin kai fara fi jannatin wa'un can mutanen banza ne mujrimai kafirai ya ce amma bayi masu jin tsoron Allah suna cikin aljanna aljannoni gidajen aljanna viloli benaye da aka ma ko aka ba kowane aljanna wa uyun da idanun ruwa iri-iri mun san dai akwai na madara akwai na zumuwa akwai na giyar ruwa ta tace dole su dai suna nan kowa an mai wannan alkawali amma ta yi muttaqi shi sa can cikin na ga galit na da cewa innal muttaqina fi nawin akhdhu bi ma'atan rabbuhum cikin tariyat innal muttaqina fi jannatin wa uyun آخذين ما آتاهم ربهم المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم
إن المتقين في جنات وعيون إن معنى ما تصوران الله suna cikin aljanna da idanun ruwa akhidina ma atahum rabbuhum suna karbal irin ni'imomi da ubangiji ya musu suna ce mu kawo wai su abu taqin dan ka san ba a banza ba yace innahum kanu qabl zalika musini su kahin wannan rana da aka ba su wannan sakamako mutanen kware ne musini daga cikin ajinsu كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون kenan aiki suka yi ya ce a duniya daman mutanen ƙware ne masu kyautata ibada ne daga cikin aiki a cikin dare suka bar ɗan lokaci wanda ba sa barci a cikin shi kuma lokacin suhur lokaci mai albarka na amsa addu'a lokacin da wani mutane suna shinkori wani iya shinkori bisa abin da inda ake ba lokacin da barayi suka yi sata don mafi yawa binciken sata da aka ta barayi suna yanta karye uku zuwa karye biyar zuwa hudu wani haka ne kuma haka suka ce suna barayi sai lokacin da kowa ya tahi heshin kori kur duka ɗayan kakonta mai kaji kakonta lokaci to wani lokacin da Allah ke cigiya ina mai tuba ina mai addu'a ina mai roƙon bashi haka da kullum daga duk duniya da duniya su ne na ƙarshe haka Allah ka saka duniya a cikiya ina mai addu'a ina mai neman tuba ina mai roƙo ina mai addu'a Allah ya cikiya ka lokacin mai riba kenan suna riba ta irin wannan lokaci a lokacin suhur haka na a duniya aiki suka yi to wa'annan masu tsoron Allah su ne aka ba su wannan gidan aljanna wanda yake cikin wannan aljanna wa'yun da idanu na ruwa na zumuwar na madaral نجي اللاهرة يتي ادخلوها بسلام آمين ادخلوها بسلام آمنين
يتي ذات ادخلوها بسلام آمين wannan na ke cewa za su shiga can da muka yi bayani kan maganar kan maganar ta maganar masu imani ai kaga lokacin da suka zo suna zawa tun daga kowa وثق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين
Allah ce wasiƙan ladina taƙawa rabbahum ilal jannati zumara an rako waɗanda suka yi tsoron ubangijinsu zuwa ga gidan aljanna zumara ƙungiya-ƙungiya jama'a-jama'a masu yawan sallah masu yawan azumi masu jihadi fi hawa mataki-mataki na mutane zumara ƙungiya-ƙungiya gurub-gurub hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha har suna tahiya haka gurub gurub kowace da tata har lokacin da suka zo bakin wannan kowa daman kayan su zo tuni an buɗe kofar ɗan wuta ne ya sun zo bub za a yi kaɗo su ta a shiga su kayan su zo an buɗe don karamawa wa qala lahum khazanatuha in gadin aljanna za su ce ma waɗannan bayan Allah na kwarai salamun alaikum tibtu fadkhuluha khalidi tun daga kowa amincin Allah ya tabbata gare ku tibtum kun ji daɗi kun wani tibtum a nan kowa za a ba su wani albishir tibtum kun ji daɗin ku kun fadkhuluha ku shiga ciki khalidin kuna masu dawama a ciki haka za a zo a shiga cikin aminci tun daga kowa daga sallama haka ciki a yi sallama gaba ɗaya sallama daga ƙoli salamun ƙaulan na rabbin rai daga Allah gaba ɗaya zama kowa sallama a gaba ɗaya zama kowa sallama Allah ya ce wannan shiga da za a ce udhuluha bi salamin aminin ku shiga wannan gidan aljanna cikin aminci kuna cikin nutsuwa eh cikin nutsuwa Allah samu a ciki to wani za'ana ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل ɗan wa kowa sani ɗabi'a mutum a duniya za ka rayu da mai imani da imanin shi da komai kai ma da imaninka amma ɗabi'a wani abu ya gita tsakanin ya musguna maka ko ka musguna mishi zuciyarka tana kyambata in ka kashe maka haushi ya baka haushi ta iya baka haushi ma kwaɗa ne shi ma yawa don wani abu da ya maka da ya ta wani abu ya a kaso da yawa mutum zai iya yashi abu amma ya kasa mancewa ga kai ga shi mai imani ne kai mai imani ne amma akwai matsala ta fito kuma kowa zai shiga aljanna annan ma yawa samu irin wannan tsakanin wanda wani iya ba shi haushi ba a mulki to amma zai shiga aljanna ya zai masa zai to shi ne hikima ta Allah rahama ta Allah wannan Allah shi ne ya san ko ya ko sanin eh kai da abokinka za ka ma da uba ne ma mace da miji mata da miji iyawa ta tsane shi wanda kawai da zai ta tsane shi kuma an san a lahira za a gama kowa da matar shi to ya zai wannan tsana da ta matar ya lashi zama aljanna tsana kaga bai wago to irin wannan ababe hikimar Allah an zo kofa gab wa naza'ana ma fi sirrin na gilli duk wani abu na keta na turbin wata rancin duk wani abu da ke zuciya kamar da kyau Allah ce za mu hudda za mu hudda abin da ke zukatansu milkin ikhwanan eh ala sururin mutaqabilin yace za a shiga aljanna ɗan uwan juna kuma ala surur yace akan gado akan gadaje mutaka ba ba juna kiyaye aljanna ba ba juna kiyaye a ba ba juna kiyaye ana kallon juna fasa a fasa ana kallon juna mutaqabilin kaga wannan iya karantar da mu cewa wani iya ce rama ta Allah tsakanin bayi ya ɗauke wata kyama haka cikin araf wani za a na mafi sudun mulkillin ta jirgin tajin na araf ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار me suka ce وقالوا الحمد لله الذي هدانا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون kaji su suna bi sun ga tsalifi to a takaice cewa yan aljanna cikin ni'ima da Allah ya musu Allah ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghil za mu hudda duk irin abin da ke zakatan su na gil keta tsana wani abu dai na rankin mara kyau na zuciya za a hudda ta tajari min tahtihimul anhar ana cikin nishadi ƙoramu suna gudana ƙalƙashinsu su suna cikin wannan ni'ima wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada godiya ta tabbata ga Allah muna godiya ga Allah da ya shiryar da mu ga wannan samun wannan matsayi wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah bai yi wa inda ba don shari'a ta Allah ba bai yi wa mu samu wannan ni'ima ce za su ce bai ala ce wa laqad ja'alna sunan rabbina bil haqq ala ce wa laqad ja'alna sunan rabbina bil haqq na abin da kamar abin da kamar kenan wa laqad ja'alna sunan rabbina bil haqq manzannin ubangiji za su tabbata kenan tunan sun ga haza لقد جاءت رسل ربنا بالحق wani dutu قالوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون kenan bayan sun ga wannan ni'ima sun ma Allah godiya na mai da komi ni'imar daga Allah take fadala ce ta Allah ka tari ne Allah maza ya ba ta damar shiriya suka samu wannan fadala a ce laqad ja'at rusul rabbina bil haqq lalle manzannin da ubangiji ya aika duniya suka yi kiraye mu suka ba mu bishara lalle manzannin Allah sun zo da labari na gaskiya dan sun ga haza ga sunan cikin ni'iman da aka ba su bishara suna cikin wannan kalmomi wa nudu can sai su ji kira sai a kira su an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wannan aljanna da kuke cikin ta an gada muku an gada muku ita bima kuntum ta'malun dan kullun cikin Allah ya ce magana an gada muku ko sai me gado abinda babu mun ka kaci tabus ikogba an ce gado shi ya sha wahala ya je zuwa ya waye ta ya kare tara ya bari ya tafi tabbas zai kawo shi da gado sai ka gaba kana gane aljanna gane aljanna duk babu da ba rai laka jiki Allah kai wa aljanna Allah ya ce kenan kamar zama kenan kamar a ce an ba ku ne an mallaka muku abinda wannan gida an gada muku shi amma ta yi bima kuntum da amalu dalilin aiki da kuka yi da ake magana cewa ya tabbata a sunna tabbatatta manzana ya bayani cewa ɗayanku aikin shi bai sa shi aljanna ya suka ce haka ya rasu ta hannu amma ce sai Allah ya lullube ni da fadalin shi abin ne a nan aikin ga shi kadai in ba don fadala ta Allah ba da rama ta Allah bai kai ba ka biya Allah ba gidan aljanna ka san yadda kake aiki ka yi wata kana yi ma yake baka wata kudin masa maka wata ko kuwa biya ne ai ka saba aiki a biya ka wata albashi so da yawan albashi ma watan ka kare ma sai da bashi non za baka an sa a baka ma miliyan nawa za baka za kare da su kina shi da kina aljanna ta wuce magana inda za a wani aiki ne abin bai kai baka ba a baka aljanna an je bai kai ba ni'ima ɗaya ma da Allah maka ta ji ko gani wannan kenan magana cewa lalle aljanna ana bada ta da fata amma masu aikin ne Allah san Allah sanarwa ala inna rahmatullahi qariba minal muslimin ita rahmatu Allah Allah ce tana gudanar masu kyautatawa kenan Allah lalle aikin maka ɗaya bai samu aljanna amma masu aikin su ne Allah ke gama da rahama shi sai ta aljanna kaji magana kenan urustumuha bima kuntum ta'malun an gada muku aljanna dalilin abin da kuka aikata a duniya ya ce ikhwana ala sururi mutakabili za su suna ‘yan uwan juna suna horin ciki suna huskantar juna la masu fiye na sabon لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين wannan gida na ni'ima ana sanar da kai la masu fiye na sabon a aljanna babu wahala ba a yi wani aiki a gashi babu ba noma ba kiwo babu babu babu wahala ta ƙare a ce shi suke godiya suka ce alazi halana dara makamata mai fadali can cikin fadar alazi halana dara makamata mai fadali can cikin fadar Allah ka ce suke ce suna cikin nima za su ce Allah allazi halana dara makamata mai fadali Allah shi ne zama da mu a gidan gidan zama daga fadalar shi la masu nafiha nasabu wala masu la masu nafiha nasabu a takaice dai suna cikin nima a janna
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا.
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب nan suna cikin nima suna godiya ga Allah allazi ahallana daral muqamata min fadlihi Allah shine ya saukar da mu ya kama wannan gida na zama don ba zuwa ake ba a dawo dal mukama ne gidan zama ne ha abada kuma suka ce min fadalihi daga cikin fadalar Allah la yamasuna fiha nasabun a wannan gida ba ma gajiya ba wata ba mana babu wahala wala yamasuna fiha nasabun wala yamasuna fiha la yamasuna fiha lugub ba ma ba ba ma wahala kuma ba ma gaji a ce mun man gaji ba abu da ba mu wani abu zaka gaji ko ci ko sha ko ma menene ba na abu zaka alja ce kai ka gaji idan mu a nan duniya na ma kake gaji hakurin ga ya ci ka ya gaji ko kana ta bala nama soyi kai ka hakurin ga nan ka so ka ci ba amma hakurin ga ya gaji ko ko ma me a nan gaji ya aiki ko ma me suka diba ba ga me kana ce ka gaji to ba a gaji a can ba gajiya babu wahala babu wahala balle a gaji ai nasabun yin aiki ke sa a gaji ko to babu aiki babu wahala balle a gaji an kore biyu babu wahala wani ya gaji ma ya wahala bai gaji ba ya ji ma ya ji ma ya wahala bai gaji ba akwai gajiya daban wahala daban za ta ya ya ya gaji aiki noma ne ya ya wani ya gaji amma wahala ce ko amma iya wani kasa gajiya da wuri to duka biyun babu wahala balle gajiya eh suna cikin muna cikin nema la masu nasiya nasabun babu wahala wala masu nafiya lugub kuma wata gajiya kasawa ba ta samu cikin aljanna haka suke cikin wannan ni'ima Allah ce wa mahum minha bi mukharjin kuma gida ne an shiga ba a huta har abada eh za a kira ajiyar aljanna inna lakum an tahayau fala tamutu abada ban gaje ba za ku yi tadawama rayuwa ku rayuwa ce ba mutuwa hal abada wa mahum minha bi mukharjin bayan wannan Allah ya ce nabi ibadi nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim kuma wa anna azabi huwa al-azabul alim da zai wa mun ji mutanen banza Allah mun Allah kare mu kan shiga layin su mun ji mutanen kwarai Allah samu alayin su yanzu bayan wannan Allah sai bi ba da wani ayoyi guda biyu ce nabi ibadi ka ba bayina labari wanda bai sani bai sani Allah ka ba manzon shi umarni ya sanar da bayi eh nabi ibadi ka ba bayina labari anni ana al-ghafurur rahim shi Allah shine al-ghafur mai yawan gafara duk lahin da kai kai shekara nawa kana shekara hamsin sattan kana yi shekara hamsin ta tana layin karuwai ta tsuho ma sai ta tuba sai ka ce da tuba ta tuba din ta tuba din kai ta yaka to za a yi jijiyar da ta tuba a ƙarya baiwa sai ta baiwa ba ya zai ta tuba ta tuba din ba ta mutu ba shi kuma abin da ke hana tuba biyu ne gargara ko mata ta hudo rana ga yamma to ba wannan bai zo ba kenan ko ta tsuwa a kuma sai ai tun bai zo bai bayan tsuwa a tuba ce dai Allah mai ka tare bai mutu ba eh shekara ne ya sakar ciki ya banna din giya ne iya haɗuwa kan titi kurran ne ya tuba sai kuma daga tashi ma shekara 30 kana ibada Allah kana ka Allah kawai sai kace baka da ba a'a Allah ya yi kuma sai ga kun kuɗa gidan aljanna Allah kenan إيه يا ياهي Allah mai ga gafur kuma ce arrahim na abin ɗan wa yakan yi mutum ya yi laifi eh na yi maka bana maka maka laifi shikenan amma ba rahama to Allah sai ya yi mai laifi ba uba kuma ya sa shi gidan rahama gidan aljanna Allah kenan ya yayi laifin kuma saka cikin ni'ima rahama kenan Allah kenan shi arrahim to Allah ka sanar da bayi ni ne mai gafara ko mai jin kan bayi Allah kenan wannan siffa ce ta Allah batar shi Allah ghafur lakum arrahim yace kuma wa anna azabi huwa al'azabul alim haka kuma Allah idan ya kamu baka tuba ba kuma gare shi ba ha kuma kamu ne mai tsirni wanda baka ji mu mishi dan wa kan wannan yake da bada hankali ga bawa a kullum da kuma cewa wani ya tuba ɗaya biyu amma a musulunci ba magana tuba ko ba iya kan tuba shaidan yanda ya rinjaye ka kana kan ta kwarai ka koma ta banza kai ma ka murkushe shi in ka ma ka murkushe shi haka za ku ta yi dai dan wa rigima dan adam da shaytan wata gugurmaya ce ka ya mutuwa gugurmaya ce ta iya kan rayuwarka duk lokacin da mutum ya tuba ga ya koma kata shi kira tuba ku yi wayan kita ba wanda yanke tuba magana ta ruwa ta tabbata sai ga sace ba ko musulmi ko su 70 ne ko su 70 ka tuba babu iyaka sa ka ɗaya ne ka tuba ka mutu ka aje ya muku shigo ka mutu shine matsala eh ya muku shi ka baka dawo baka mutu shine kadai amma in dai ka tuba ko sono ne in dai ka tuba yakan ka tuba ta gaskiya amma ya rinjaye ka ta wani mabani mamaki amma kenan tana nan kowa abu ne ka tuba ka koma ga Allah in dai ka tuban kaka ce ai na maka yan magana rayuwa ta haɓa da magabata haka muna tsaya ta ibn hanbal sananna lokacin da ya zo ƙarshen rayuwa ana kamar mutar da ce ki suna kulla ila ya imam kulla ila illallah can suka iya cewa la la la hankalin sai tashi imamu ahalus sunna wal jama'a iya wannan kalma kai kalmar shahada kana la la la can daga ba shi ba mutuwa bace shiga wani hali ne na aka ce na dogo suma aka ce suma da ake sai suka ce imam kan mu ya rikice mana kan mu ya darni muna rika ta ma kalmar shahada makana ce la la la yace wallahi yace kalmar shahada bata gushe ba a baki na ina tare ta ba yace shedan ne ya gito mini yake ce futani ahmad ka tsira ahmad ka tsira daga shari na kina ya buga ya buga ka tsira shi ne kace la la la mata kare a jikina ba amince ba da kai mata kare na da rai ba zai zama kacin gaba shedan ba Allah kiyaye Allah kiyaye haka ne mutum hamar Allah tabbatar da shi kuran kenan ta azaba ta ita ce azaba mai tsanani kuma cewa yan wani a takace nan akwai bayani na maganar dai bawa kullum kakamance dillahin da kai ku tuba ga Allah kuran ka zama komowa a sami Allah mana fatar muna fatan Allah sa mu cika a daidai mu cika kan hanya ta kwarai dangane da magana dan uwa na magana tambaya dai ta addu'a akwai yayin maganar sharadin amsa addu'a ya babban sharadin amsa addu'a cin halaka da yin ta cikin halin imani da Allah ya cewa Allah bai karɓar addu'ar ghafili shagalalle yace ku roki Allah cikin yaqini kidan ka roki Allah kana da yaqini Allah zai karba eh kuma hankalinka anan ga kana a gaban Allah irin lokacin lokacin ta da sujada ko cikin dare wannan mutum cikin daren wannan su zai na karshe rairan wannan ya wata a doka dan samu bai bukata kuma kai da imani Allah zai karba yan wa cikin bayani da zan yi gani yan wa rayuwa ko san rayuwa yau dan kasuwa kake malamin kake almajirin ne ma aka cikin me kake kowa ɗan adam yakan samu damuwa iri iri za a ambato addu'o'i guda uku wanda suke ɗauke damuwa sati da ya gabata mun yi wannan yar gajera ta idan aka shiga damuwa ko matsala manzana ya karanta da al'umma ku karanta ku ce Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu so biyu ce Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a ba wani kayyadewa ko kaza kaza wannan kalma cewa ka kira Allah cewa Allah shine ubangijinka ba ka gama Allah da komai ta biyu wanda za a ambata kenan a yau ruwa Bukhari ya kawo musu na kalisa Abdullah bin Abbas yace annabi kansa zama za a sabo karbun in samu damuwa ga abin da yake faɗa لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم وانا بكنت كده زمن متاتا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم وانا tana da cikin addu'a da ka shi matsala ta damuwa ta samu matsala ka karanta ta tana taimaka ma ba wajen muta daga haka wata ruwaya wadda manzo Allah ya tabbatar da ruwa ta inganta ne cikin sunan albani haka cikin musulmi imam ahmad ruwa ta inganta haka cikin azkar na imam nawawi ita wannan abin manzo Allah yake cewa sai yake cewa ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال yace babu wani kowane ne ke namiji ko mace wanda damuwa ko bakin ciki zai sama ya karanta wannan addu'a gata Allahumma inni abduka wa bunu abdika wa bunu amatika nasiyati biyadika majin fiya hukumuka adalun fiya qada'uka أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي yace idan kai wannan addu'a illa azhaba Allahu hammahu wa huzanahu wa abdalahu makanahu farjan فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها manzala ce babu wani wanda bakin ciki zai samu ko damuwa ya karanta wannan addu'a ya ce sai Allah ya ɗauke mai wannan damuwa da bakin ciki ba ƙare ba ya canza mai alkhairi da wannan damuwa wani ce ya rasu ya manzan Allah kenan ya kamata mu karanci wannan ya ce kwarai ya ce ya kamata duna ji wani addu'a ya koye ta ka koye ta damuwa in ta zo ka yi wurin nafasa cikin azkar nawoyi sai wani ce wani ce ya rasulullah inna la magabun mangubin hadarin ya rasulullah ai ina ga ba mai asara mai takaici irin wanda ya irin wannan kalmomin bisan su ba manzana ce annabi ce ajal kwarai yace faquluhunna wa'allimuhunna annabi ce ku karanta wannan kalmomi ko muku mana ku karantar da su eh ku karantar da wasu to fa inna man qalaha iltimasan duk wanda karanta wannan addu'a iya ne mai neman mafihin abin da ka cikin kalmomi azhaba Allahu hammu Allah zai doke mai damuwar shi huzunahu kuma wa talafa hau Allah zai sauta mai horin ciki a rayuwa ta zai ba tsawon tsawon rayuwa cikin horin ciki zan maimaita ta wanda bi'i da kiyaye ba ban da rubuta ta yawa he kama radio ko tele ko masu group ta markaz he ka shurara he ka ji kawai da jama'a ka rubuta ma aiki ne ga ta zama ta cewa ga addu'ar Allahumma inni abduka wa bunu abdika wa bunu amatika nasiyati biyadika majin fiya hukumuka عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي معناتها أيام مغنى duk wanda ya karanta ta iya mai neman abin da ke cikin kalmominta Allah zai kiyaye da kina asa kina kasan me ma'anarta a jumlace Allahumma inni abduka ya Allah ni dai bawanka ne wa bunu abdika dan bawanka ne wa bunu amatika dan baiwarka ne nasiya ti biye duka Allah ma an nan nasiya gashin nan kar magana cewa komi na a hannunka ki Allah madin fi hukumuka duk hukumci da kai kaina ya huce Allah duk abin da ka kai na Allah ya zartu adalin fiye ka dauka Allah kai mai adalci ne kan hukuncin ka Allah a kaina asa aluka Allah ina roƙonka bi kulli sunan huwa laka duk wani sunanka kajiwa ina roƙonka da dukkan wani sunanka sammai da bi nafsaka sunan da ka ambaci kanka da shi aw allamtahu ahadan min khalqi ko sunan da ka sani duk wani bawanka duk sunan da kansa da wani bawanka haka wani suna ina roƙonka da shi duk wani suna da Allah san da wani bawa annabi ne wani mutum kware ne duk wani suna da kasan da bawanka ina roƙa da wani suna Allah aw anzaltahu adin aw anzaltahu fi kitabika ko ina roƙonka da dukkan suna da kasarkar a littafinka kai ma yace aw ista'atharta bihi fi ilmi al-ghaib inda kai sunan ma da babu a littafinka ba ga kowa ma haka sunan Allah da ga kowa ba ina roƙonka da dukkan suna da ka keɓance kanka da sanin shi ke duk wani sunan Allah ka roki Allah da shi me yasa Allah ba zai baka ba dan wa Allah biya bukatun yace an taja'ala alqur'ana rabi'a qalbi yace kenan aw ta'tada bi fi ilmin gaibi inda ko sunan da kake bance daga cikin ilmin gaibi da shi me kake roƙo an taja'ala alqur'ana rabi'a qalbi Allah ka sanya qur'ani yanzu hasken zuciyata mana ya zamanto kamace dausayi a zuciyata wa nuru sadari samun hasken zuciya wa jila a huzini ya yaye mun damuwa ta wa zahaba hammi kuma ya tahiya mun daga bakin ciki na wannan shi abin daga cikin addu'a Allah ya taimake mu daga lokaci ya taiko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma wannan cewa dukkan wuraren addu'a a sujada ne cikin ta yaji ko ina kana yanta kuma ka yi imanin abu da annabi ya ba labari in dai ka yi Allah zai kusan ma da bakin cikin damuwarka ya canza maka damuwa da alheri da jin daɗi insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته